الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon ci gaba a karatunmu na littayi mai suna alwajiz fi fiƙi sunnati wal kitab aziz wanda muke gabatarwa daga nan markas ahlus sunna wal jama'a wanda ke ungwal karkada a birnin da magaram jamhuriyar niger yau muna sha biyu sha biyu ga wata na safar hijira shekara 1437 wanda ya dace da 24 ga wata na sha ɗaya shekara ta 2015 yau insha Allah za mu yi darasi na 42 a wannan littafi mai suna alwajiz darasi na 42 a sati da ya gabata mun fara babi na salatar tatawu mana sallah ta ƙari a tatawu ƙari bayan farilla kenan to a cikin wannan babi na salatar tatawu mun fara magana akan fadaluha fadala kuma ce romo da ake samu na yin sallah ta ƙari bayan farilla illa me yasa ganin farilla abu ne tabbatacce annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da cikin hadisi kudusi cewa Allah subhanahu wata'ala aikin da ya so gabawa abin da ya dora mai na farilla shine Allah ya so a cikin aikin bawa bayan farilla ne kuma kana nafila Allah na ƙara sanka to yanzu za mu ji harkon dai wannan babi zai ka mas'ala ta fadala ta sallar nafila ya ce ana abi huraira annan nabiya sallallahu alaihi wasallam kala inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abd yawm al-qiyamah min 'amalihi salatuhu fa in saluhat faqad aflaha wa anjah wa in fasadat faqad khaba wa khasir fa in intaqasa min fadilatin shay'an qala rabbu tabaraka wa ta'ala انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها من تقص من الفريدة ثم يكون سائر عمله على ذلك وانا رواية امام الترمذي هكا امام النسائي سن روتو وانا حديثي ودا من موسى دا ابن دكين ابن دي انغانتا يا ماكا لتاينش abu hurairah ke ban labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna awwala ma yuhasabu bil abdu yawm al qiyamah min amali salatu iya tabbatar da cewa harkon abin da za a ma bawa bincike ko lissahi a cikin ayyuka da bawaye a nan duniya za a fara mai bincike na aikin da aka sa shi ya yi ɓangaren sallah sallah za a fara bincike a cikin dukkan wani zakka wani haji wani aikin alkhairi da kai dai wani koma mai hatar jihadin duk abin da ka yi na aiki sai an ɗauko sallah ita za a fara diba wanda shi yake kwatan da yake bayyana da cewa mahi girman kimar sallah cikin aikin ibada sai an doko ta an diba idan ya ce fa'in salhat faƙad aflaha wa an idan aka diba sallah ta yi kyau gam ka samu wayan a cikin sallah ba matsala komi ya ce wani bawa wanda ya dace kan haka faƙad aflaha wa an ya rabauta kuma ya tsira ya samu tsira daga azabar Allah wa in fasadat faqad khaba wa khasir idan kuma aka diba sallah babu ta lalace to fa ka tabe kai khasara yace fa in taqasa min fadilatin shay'an idan an samu sallar amma akwai na ƙasa akwai almushkiloli wajen cika wannan sallah wajen arkani wajen akwai dai na ƙasa rashin cikar sallah qala rabbu tabaraka wa ta'ala qala rabbu tabaraka wa ta'ala sai ubangiji mai girma da buwaya zai ce ma mala'iku unzuru hal li abdi min tatawwu ku diba wannan bawan nawa a diba bangaren daman zuwa harka farilla ne ku diba akwai wasu nafiloli nashi na ƙari da yayi ku diba an akwai nafiloli fa yukammalu biha man taqasa min farida sai a ɗauko nafilolin sai a cike gurbin da aka samu a cikin sallah ta farilla yace thumma yakunu sa'iru amali ala dhalik kuma in za a biyo baya kuma da ya samu sauki a sallar insha sauran aikin ma haka za a ɗaukar mishi kan wannan abin a nan mas'ala mutum zai kawo ya aka yi nafila za ta cike farilla eh akan samu bawa domin ruwa ta inganta kamar da abu dawud ya rubuto haka imam ahmad hadis ammar bin yasir ya ba labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam iya cewa innal abda la yansalim min salatihi ma kutiba lahu illa ushuruha tusuha thumunuha sub'uha sudusuha khumsuha rubu'uha thuluthuha nisfuha eh wannan hadisi iya karantar da mu cewa bawa kamar da Amr bin Nasir ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bawa zai kare sallah ya sallah ya kare amma abin da zai samu daga cikin sallar shi zai samu ɗaya cikin goma wani ɗaya cikin goma har ba gida goma ba shi misali ana samun misali ana samun lada dubu a sallah to kenan shi yanzu zai samu ɗari misali wani sai ba shi ɗari kenan bai samu ɗari tara ba kenan wani za a ba shi tusuha ce ɗaya cikin tara shi ne ke misali kenan a raba kana abin da aka ci araba gida goma kuma araba gida tara kenan ya dan yawa yau ka araba gida goma aka araba gida tara kenan abin zaka samun ka san ya dan yawa wani thumunuha wani za a raba gida takwas sallai abin da ka samu misali araba dubu gida gida takwas ka kenan ya dari kenan na mai ushiri ko za a bashi daya cikin takwas wani subuha ce za a raba gida bakwai sallai a bashi daya misali araba dubu gida bakwai wani sudusuha ɗaya cikin shidda wani kumsuwa wani za a raba gida biyar cikin ɗaya cikin biyar kaga ya mai shidda ɗaya cikin shidda ko wani za a raba gida ɗaya cikin hudu wani za a raba ɗaya cikin uku wani a bashi rabi kaga wannan kenan iya karanta da mu sallah mutum zai iya wani aiki a sallah ko bar wani abu da cikin ayyukan sallah ba ta ba sallah amma sallah ta na ƙasa ladan ya rage kawo ne yan malamai ke kawo suna ga cewa za a ce misali kan misali abun rike ɗaya da makan hagu ya za a ce mutum yana da sallah ba annabi ce salu kamar ayatu musalli annabi ta kusala kamar da nake sallah ya za a mutum yana sallah ba ta annabi ce kuma iya sallah a idan mutum misali bar irin ɗaya da makan hagu iya daga cikin wani aiki na sallah wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haka ta sallah shi kuma ya ga misala kamar da yake to amma ka rage irin wannan aikin kenan ba a ce ba ta ɓaci annabi ce ba an ka ta ɓaci amma dai kenan irin wannan an kabarta kenan ka rage wani kaso daga cikin aikin sallah misali ne ladan ka ya rage an ba a ce baka sallah gaba daya amma kai hasarar wani aiki ba ɗaya da wanda yi su to haka sallah shi ake cewa kullum sallar ka tana kusa da yadda manzo Allah yi ta sallar sama tana kama da manzo Allah yi ta sallar ta hin lada kana ƙara kusanta da yadda yi ta sallar lada kira ko sa ayyuka ko da ta mustahabi ne eh kawai amma wanda yi yayi ka lada kinan ladan da aka tattali ana samu aka sallah yakan bambanta daga mutum zuwa mutum da irin aikin da yi da irin abin da yawa sallah ke wani shine kenan akan samu sallah ta yi amma tana da abin da ya kamata a samu a sallah ba a samu ba ko kuma daga cikin aikin ma wanda yake mai karhi ne ka rage wani da ke ce taɓa ci ba amma ka yi ka samu na ƙasa wannan shine kenan irin wannan da ke an samu irin kurakurai na sallah wanda an samu na ƙasa cikin farilla sai Allah subhanahu wata'ala sai ba da umarni ga mala'iku a diba aikinka na nafila sai a ɗauko a biya wannan a ciki gurbin wannan na farilla kashi mace kenan wannan wasu na ruduwa da wancan ruwaya ta wannan sahabi wanda yake tambaya abin da shi addini aka gaya mai duka wannan maganar sallah maganar azumi maganar zakka maganar haji kuma kuna iya cewa iya rantsuwa bai karawa bai da kan wannan annabi ce in yayi gaskiya ya rabota ana ta ta sarka kenan in yayi ta daidai kin ya cika ta to kai ana gudun na san kuwa tabbas za a samu na kasa cikin tako taka an samu kana kenan kenan kun akwai muhimmancin sallah ta nafila gabawa tana ma bayan ladanta kuma cike gurbi na faralla wanda shi gurbin faralla sai an ɗauke ta ne an samu ta samu karbuwa ta kuma ake ɗauko sauran wasu ayyuka da kai a rayuwarka na ibada ba a ɗauko su ya an samu sallah ta samu shiga kenan kuwa tana da muhimmanci nafila tana cike ma gurbin sallaka ta samu ɗaukuwa ta kuma a ɗauko sauran ayyukanka wannan shine abin da yake wannan ruwaya da makaranta wadda imamu nasa ya katar muzi suka rubuto sai yanzu dai kenan mun ji fadala ta muhimmancin sallah ita ce harkar kenan nan ka iya karantar da mu mutum kware ya bada muhimmanci kan sallah a cikin ibada tana muhimmancin gaske kware mutum ya kula da koyanta saninta kuma da yinta a yanda ya dace sai ya ce istihbabu kauniya fil bait kuma ita nafila wannan zai ma baban masa'alar ita nafila wannan an yi so a yi nafila a gida ya halitta a masallaci amma a gida ta yi sai hujja kan haka sai kawo ruwaya da ma muslim ya roto an jabir qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza qada ahadukum as-salata fi masjidihi فليجعل لبيتي نصيبا من صلاتي فإن الله جاعل في بيتي من في بيتي من صلاتي نورا abin da yake wannan ruwaya ta Jabir bin Abdullah radiyallahu anhuma yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza qada ahadukum as-salata fi masjidi idan ɗayan ku ya ƙare sallah a masallacin shi inda yake sallah falyaj'al li baiti nasiba min salati ka sanya wani ka ware wani kasan sallaka ka sa shi a gidanka kakai sallaka namu duka a gida a masallaci ayi kokarin kawo wani kaso a sallaka ayi kokarin kawo shi gida sai ki kama dalili da na haka kin fa inna Allah ja'ilun fi baiti min salati nura domin Allah mai girma da buwaya yana sa maka haske dalilin sallaka a gida kina yin sallah a gida yana kawo haske a cikin wannan gida da mahimmanci a kula da yin nafila a cikin gida bayan wannan ruwaya kuma sai kawo ruwaya wadda imam bukhari ya roto haka muslim haka abu dawud haka imam nasa'i wa an zaid bin thabit anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala alaikum bi salati fi buyutikum fa inna khayra salati al-mar'i fi baytihi illa salati al-maktuba yace zaid bin thabit radiyallahu anhu ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza qada ahadukum salah a yace alaikum bi salati fi buyutukum ina muku umarni da yin sallolinku a cikin gidaje mana ku rika sallah a gida a gidajenku yace fa inna khayra salati al-mar'i fi baiti illa salati al-maktuba domin hiyayya sallah ta mutum wadda ta yi lada sallar ka a cikin gida abinda kurin ya ware sallah ta farilla ita ya ware ita ce wadda kenan aka shar'anta ko aka fararta yinta a masallaci amma nafila a gida ta hilada wannan shine wannan fakarakin daga nan kun iya ga ya wadatu da ya karantar da mu na mahimmancin yin sallah a cikin gida sai anwa'uha ita wannan sallah ta nafila kalolinta nau'ikanta kana iri-iri ce daban-daban ce nafila ba iri ɗaya ba ce ya ce salatu ta tawo ƙasiman mutalaka wa muƙayyada salatu ta tawo sallah ta nafila da muka magana kanta ya ce kaso biyu ce gida biyu ce iri biyu ce akwai mutalaka wadda saki ba kaidi ba iyaka ba ya yi lokaci kaza ko raka'a kaza ko bayan kaza a kurin nafila ce aka yi ne a kurin mutalaka kenan kuma akwai muƙayyada wanda aka ce lokaci kaza ake yinta ko a wuri kaza ko raka'a kaza an yi magana an haddade bayani kanta ya ce fal muƙayyada hiya lama ma'rufatu bi sunan rawatib qabala salati wa ba'daha ya ce ita muƙayyada ita ce wadda aka sani da sunan rawatib sunnoni nafiloli da ake suke tare da sallah wanda ba sa rabuwa da sallah imma gaba imma baya suna rawatib yace qabala salata wa ba'daha wanda ake yi kahin sallah sa ta farilla ko bayan sallah ta farilla wannan shine abin da yake na muƙayyada kenan kuma ya cewa ita ma kanta sunanin rawatib kin wadda ake kayan sallah ko bayan sallah ita ma ya ce ƙisamani ita ma gida biyu ce akwai mu'akkada akwai gairu mu'akkada ya ce mu'akkadatun wa gairu mu'akkada akwai wadda take mai ƙari a ciki kuma akwai wadda ba ta da ƙari mana wadda annabi iya lazimta yin ta misali a ce tana ƙarfi wadda kuma wata ran yayi wata ran haka shi ne suka dubi ƙarin abin da to yanzu a bayanin da ya maka na nafila rahmukallah mai ƙarhi da mara ƙarhi sai ce ya maka fal mu'akkadatu sunata asharata raka'a ita mai ƙarhin raka'a goma sha biyu ce ita ce a rawatib masu ƙarhi raka'a goma sha biyu hujja kan wannan magana sai ka ruwaya wadda imam muslim ya roto haka abu dawud haka imam tirmizi an abdullahi bin shaqiq qal sa'altu aisha radiyallahu anha an salata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an tatawu'ihi فقالت كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعة ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي ركع فيصلي ركعتين ويصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين وكان يصلي من الليل تسعا تسع ركعات فيهن الوتر وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم وإذا قرأ قاعدا ركع وسجد وهو قاعد وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين abin da yake wannan ruwaya ta abdullahi bin shaqiq ya ce na ma'aisha tambaya na ma'aisha tambaya radiyallahu anha kan yanda manzo Allah ke sallah sallah ta nafila ai tambaya yayi manzo Allah ke sallam sai ta ce mishi ga dai abin da ta bashi labari abin da ta rike na nafilolin shi da yake ta ce mushi kanu salli fi baiti qabala zuhr arba'an yana sallata raka'a hudu a gidana wannan gani iya raka'a hudu a cikin gidana kayan azhar raka'a hudu kayan azhar thumma yakhruju fa yusalli bin nas kuma ya huta masallaci ya je ya salla da jama'a thumma yadkhulu fa yusalli rak'atayn saki shigowa ya komo daki na yayi salla raka'a biyu bayan ya ƙare sallah ta faralla nawa kenan shidda kenan ko ta ce wa kana yusalli bin nas al maghrib kuma iya zuwa sallar magariba da mutane thumma yadkhul kuma ya sake shigowa gidana bayan magariba fa yusalli rak'atayn ya sallaci raka'a biyu bayan ya yi sallah da jama'a ta magariba ya dawo gidanta ya yi sallah raka'a biyu nan an samu nawa kenan shidda kenan ko takwas kai takwas ta ce wa yusalli bin nasi isha kuma za shi sallar isha da mutane idan ya ƙare sallar isha wa yadkhulu baiti fa yusalli fa yusalli rak'atayn in ya ƙare isha zai dawo gidana kuma ya sallaci raka'a biyu mun samu goma ko ta ce wa kana yusalli min al tis'an tis'a raka'at fi hinna al kuma yanzu anan ta tsaya mata samu cin goma kuma sai take ce maka yana sallar a cikin dare iya sallar raka'a tara a cikinsu da wutiri nan me kenan kamar tana raba sallar wutiri ta dare da wa'intan rawatib don za mu ga wannan an ambaci wannan salloli na rawatib ko a ce maka dai kurin ana sallar raka'a tara yanzu magana tara daban ta cikin dare ce wace muna yanzu muna rawatib wanda ake yi kahin sallah ta farilla ko baya yanzu mun samu goma ko amma sai ta bamu labarin sallar dare iya wuturi da raka a tara kamar da ke sha daya sai take cewa wa kana yusalli laylan tawilan qa'iman walalan tawilan qa'ida tace yakan sallaci wani dare zai sallolin shi a tsaye ijima sai dogo sallah a tsaye duka a tsaye zai su kuma dare mai tsawo kuma yakan yi sallah dare mai tsawo ya yi sallah a zamne duk yayi nafila ce yana yi a tsaye iyayi a zamne to sai take gaya maka yaya yake yin su ta ce wa kan iza qara'ahu qa'imun raka'a wa sajadahu qa'im wanda yake yin a tsaye in yi karatun shi a tsaye yana ruku da sujada a tsaye ma'ana ta tsayen gaba ɗaya komai a tsaye zai yin ta bayani kamar a tsaye sujada ba a ta tsayen wanda yake a tsayen cikin daren mai tsawon duka yana yi komin su da ruku da sujada komai tana take ta tsaye waki zai karatun a tsaye ya komi wace wa idza qara qa'ida in kuma a zamane ne yayi zai sallar dan a zamane kurin raka'a wa sajad kuma qariya zamanan zai karatu shi gaba daya yayi ruku suje kuma zamane kenan ta tsaye yayi ta a tsaye in ta zamane zai a zamane kinta gaba daya na menene duka an samu a wajen shi annabi sallama wani lokaci zai fara sallah a zamane sai ya yi sauran aya talatin zuwa wata ruwa aya arba'in wasu saura ne ya karatun in yi sauran aya talatin zuwa aya arba'in sai tashi tsaye sassanin sai yi da aya talatin arba'in da wace zai sai ruku'i kuma ya saura kuma ya zo kuma ya sujada nan jimawa ce da ya zamane sai ya karatun a zamane don karatu ya ɗaukan tsawon lokaci sai a zamane a takaice a zamane zai karatu ya komi amma in ya kosa ruku'i aya talatin zuwa aya arba'in sai ya tashi kaga anan a rabirai da aka yi ta sai ka mutu kaza wannan wanda ke yi ta tsaye daban wata tsawon duka tsaye duka zai tautar duka tsaye a tsaye bai azam ne wata kuma duka tsaye azam gaba da azam ne wannan wata kara ta shi anan a wannan ruwaye ta ka maka iri biyu da yake yayi a tsaye yayi azam ne ko ne iya halitta illa akwai magana ta cewa wanda ya salla a zamne iya da rabin lada na wanda ya salla a tsaye amma kwalici amma akwai ruwa cikin cikin sai musulun hadisi ya tabbata daya cikin sabai ya so annabi ya salli azamne ya rasulullah kana salli azamne kai ma kana kana rabbi ladaci a riba kam ko bane ba ni ta ni ladan nabi raguwa cikin sai musulun garwa wannan ke ce tashi ba shi nashi ba nan ne ba tashi ba rage bi lada eh cikin sai musulun garwa cikin sai musulun yace yanzu dai anan sai ta ce وكان ينزع ابن مسلم وكان اذا طلع الفجر صلى ركعتين tace idan alfajir ta keto sai ya salla raka'a biyu kina da mun samu raka'a goma sha biyu magana kenan mun samu raka'a can an samu hudu kayan azhur bi ba azhur shidda bi ba magariba takwas bi bayan isha goma sai eh sai biyu gaban alfajir sha biyu kenan to wannan shi ne magana ya maka wannan sha biyun su suke suka yi ƙarhi amma a ko suke nan wanda ba su da ƙarhi haka sai bayan wannan ruwaya ta wadda yake musulmi ya rubuta haka aka abu da aka imam turmuzi abu dawud sai kuma zai kama ruwaya wadda ita ma imam musulmi ya rubuto ta haka abu dawud haka turmuzi haka ibn maja abinda yake ishi wannan nasan hadisi na آه وأن أم حبيبة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى ثنا من صلى ثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة أم حبيبة تكبر لبارن تشوى أنه صلى الله عليه وسلم ياتي كتاجي تاجي لكل ننتا تاجي من صلى الله عليه وسلم ياتي من صلى sanatai asharata raka'a wanda ya sallaci raka'a goma sha biyu fi yawmin walaila a cikin wuni da kwana kin cikin fantakatarar wuni da ranka da wuni ka sallaci raka'a goma sha biyu zan ce buniya lahu bihin na baitun fil janna za a gina ma dalilin wa'annan raka'a goma sha biyu za a gina ma gida a gidan aljanna dalilin sukuran raka a goma sha biyu a wuni nan akwai ruwaya ta tirmizi a bayan wannan sai take ambato wannan raka'a sha biyun ta yi na magana kayan a zuwa raka a hudu bayan a zuwa raka a biyu bayan magariba raka a biyu bayan isha raka a biyu da raka a biyu ta kayan alfijir akwai ruwaya ta abdullahi bin umar shi da ya kawo nashi ya ga goma ya samu shi mai matsalar raka'a hudu ta kayan a zuhur ya kawo biyu amma duka wuraren ɗaya ne kayan azuhur ya kana fila haka bayan azuhur haka bayan magariba bayan isha da kayan alfajir duk sun yi tafaki akan wurin abin suka bambanta a raka'o'in da ake yi a azuhur sai ya kawo hudu ka ta kawo da umma habiba da aisha duka ruwa su hudu suka kawo kayan azuhur hudu suka kayan azuhur da umma habiba da aisha ma abdullahi bin umar biya kawo to wannan kowa ya faɗin abin da ya gani wasu ce to kenan anan me ka haka shi annabi sallallahu alaihi wasallam a gida ne yake raka hudu aisha da gani a gida yake raka hudu in zai a masallaci yake raka ibnu umar gani yanzu ya gani abin da cikin gida shi da ala kullu halin dai kowanne ya tabbata raka'a hudu kayan azhur bi bayan ta ko raka'a biyu kayan azhar raka'a biyu bayan azhar wannan shine nafiloli waɗanda suke masu ƙarhin a cikin nafiloli na rawatib yanzu sai wace wa gairin mu'akkada nafila wadda take ana yin ta kahin sallah ko ban sallah amma ba ta da ƙarhi kamar wa'annan da aka ambata he chai raka'atani qabla salatul asr wal maghrib wal isha raka'o'i biyu da ake yi kahin sallah ta la'asar da kahin sallah ta magariba haka kayan sallah ta isha duk da magana ta raka'a ta azuhur in habiba ta kawo ta fadla ta musautar ruwaya ta musamman wanda imam ahmad haka ya rawaito haka abu dawud haka imam nasa'i haka tirmizi wanda ita fadla ta musamman ta yin raka hudu kahin azuhur raka hudu bayan azuhur kuma hudu kahin ita kuma hudu bayan ta azuhur ta ce mai hafizu ala arba'in qabala zuwa wa ba'daha haramahu Allah ala nar wannan matsayin kan take ruwa ta ummu habiba cewa annabi sallallahu ya ce duk wanda ya kiyaye raka'a hudu kayan azhur iya raka'a hudu bayan azhur Allah zai haramta wuta ta ci shi wannan ruwa ta tabbata kamar Imam Ahmad haka Abu Dawud haka Tirmidhi haka imam da sa'i surutu hadisi tabbas kaga wannan kenan akwai falata musamman ita ma daban kuma ita ma rawatib ce din da an yi su kayan nafila kai kayan farilla haka bayan farilla illa nau'in ta daban ne da wancan wanda ai hudu ai biyu ko ai biyu ai biyu shi a takace duk wanda kai illa da man za a bambanta da hudu da hudu da biyu da biyu ai sun zama an san hudu da hudu sun yi wa takwas ko sun yi lada kuma ga fadalar ta musamman ta yin haka iya baka wata kariya ta musamman ka samu wata kariya daga wuta ta musamman dalilin raka a takwas kenan hudu kayan azur hudu a bayan azur to a nan wannan shi zai kawo a nan wacce ma ambata raka hudu ta azur cin kambata wannan da ya ce gada mu'akada ya kawo maka raka a biyu kayan sallah ta al'asa raka a biyu kayan magarba raka a biyu kayan isha duka wannan ya taƙaita wata ruwaya wadda abu ne a kumshe amma an sama ana magana sai ta ana abdullahi ibn mughaffal anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qala baina kulli adhanaini salatun baina kulli adhanaini salatun kuma an uku ta liman sha abdullahi ibn mughaffal ke cewa ana ruwaya ma imam al-bukhari ya ruwato haka muslim haka irin su duka suna duka wannan suna arba sun kata duka suna arba sun kata Abu Dawud Tirmidhi da Sa'ibun Majah sun ka hadisin Abdullah ibn Mughaffal ke cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce baina kulli adhanaini salat tsakanin dukkan kiran sallah biyu akwai sallah nan an kirayi adhanain dan rinjaye su da iqama aka gama ta da adhan amma ana ne tsakanin kiran sallah da iqama shine baina kulli adhanaini tsakanin kiran sallah ana ne iqama da kiran sallah su tsakaninsu kenan dukkan kiran sallah an aka yi kahin a yi sallah akwai nafila duk kiran sallah an aka kare shi kayan a yi farilla kayan a tara sallah akwai nafila magana kenan annabi sai dai wannan kalma so uku sallallahu salama ya ce amma liman sha'a wannan ba dole ba ne ga wanda ya so kamar za mu gani yadda yake magana sallu qabala al-maghrib sallu qabala al-maghrib na ku yace liman sha'a ko wata ruwa ya ce rak'atain ya kawo da mar ruwa Imam Bukhari kurin ku yi sallah rak ku yi sallah kahin magriba ku yi sallah kahin magriba kuma ya ce ga wanda ya so can ma daban ya zo wata ruwa ka raka a biyu kahin magriba wannan kenan shi zai katon ganin tana akwai ta kuma an yi ta kenan anan kahin an sallar an kiran sallar ta azhar ne ta asar duka wannan akwai su duk da shi ana ya kawo ya ambaci la'asar da magarba da isha haka azhar ma din amma ambace ta shi bai kata nan ba sai a yanzu dai sai kuma ce wa tustahabul muhafazatu ala arba'in qabla al-asr kuma ana so mu kira mustahabi kenan an so ba dole ba an so mutum ya kiyaye yin sallah raka'a hudu kahin sallah ta la'asar a kula da kiyaye ta me hujja kan haka sai kawo ruwaya wadda imam turmuzi ya ruwato ya kawo ruwaya an ali qala كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر أربع ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين أنا صلى الله عليه وسلم يا كسنت إيا صلى ركعة هدو كاهل أثر kuma yana bambanta tsakanin raka'o'in guda hudu da sallama tsakaninsu ƙarƙashin salatu lalla wani harin masana masana biyu ya sallama ga mala'iku muƙarrabai da suka bi su na musulmi ya sallama shi a nan to maganin turwa ta gaba yau ka bayan wannan hujja ta nafila ta kayan la'afirka a hudu kayan la'asar kuma kawo ruwaya wadda abu daud ya rubuta imam turmuzi ya ce wa an ibn umar annin nabi sallallahu alaihi wasallam qala رحم الله امرا صلى قبل العسل اربعه الله يجكن mutumin kamar da ibn umar ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rahim Allah mar'an Allah ya ji kan mutumin da salla qabala al-asr arba'an da ya sallaci raka'a hudu kahin al-asr ‘yan uwa wannan su ne nan nafiloli da zai kawo na wanda an so a yi su a wa'innan wurare duk da cewa ya ambaci mutsalaka ba tare da anan ya ambato magana mutsalaka ke mutsalaka gashi za mu zo wani bayan misali ne nafila tsakanin magarba da isha da sauransu da irin misali bayan sallah wallaha ko da rana irin wannan nafila wanda ba su alaka da sallar ta farilla shi ta mutsalaka to kayan su yanzu mun yi magana kan salloli da ake yi kahin magarba ko bayan magarba ko da kahin kahin azhur kahin bayan azhur kahin la'asar mun ji ko sai mas'alar ta mai ake cewa bayan la'asar bayan la'asar akwai a takaice yan uwa masala sallah bayan la'asar abin da ya shahara wajen malamai ba a sallah bayan la'asar to amma a gaskiyar magana ba dan boye babu sallah ne ko san ba'in nata ne haƙiƙa magabata sun samu ɗan saɓani ko ta fa'inta kan hana sallah bayan la'asar sai aka ɗauki abin kun alar talaƙin alhali akwai ruwayoyi wanda sun tabbata misali cikin sula sai na albani kwarai ya kawo irin ruwayoyi na cewa wa kana yana an salata ba'da al'asar illa wa shamsu murtafi'a ruwa ta abu dawud da sauran dai wurare annabi sallallahu ya hana sallah bayan la'asar mace illa wa shamsu burtafi'a sai rana in tana sama a kenan rana abin da aka hana in ta je ne ta karkata kenan tana sama an hana kenan a wannan ruwaya yan wa a takaice wannan magana a cikin sisla sai na albani wannan yan wa almajid domin matsalai kai tsaye akwai lokaci ga yan wa ɗaliban malamai ko masu yan wa almajirai irin wani magana din da an saba mutum da gari an ce ya ce wace ba ana yi kun ba a yi sai shiga faɗa ko kurin mai kutsa ya bincike abin yan kullum abin da ya gama yan uwa kullum idan ka ji malamin sunna ya magana kada kurin kai tsaye ce ma kun shirme da kyale shi ƙarya ce ka bincika da wuya malamin sunna zai magana a banza to wasu malamin mutane su ce a kurin ba haka bane shirme ne daga su ba san abin ba ko ba sai abin ba ko sai su ce ba haka bane kurin su har faɗa ma lokaci a tsaya ake shin da aka ce akwai nafila bayan asar eh mun san ba a yi to a kai na ka samu shi ne neman ilimi shi ne bincike da ka ce kai ana yi a na ka samu hujja kaga anan shi a zuwa ƙara juna ilimi ka hodi shi ya hodi wannan kawo wannan kawo sai ka an samu ƙaruwar ilimi tsakaninku yan uwa eh wannan cikin muhalal ibn hazam ibn hazam Allah ya ji kan shi ta mishi sai da ya kawo sahabi wajen 20 wani sun tabbatar da sallar nafila raka'a bi bayan asar sai da ruwa daban-daban ya kawo kuma tabi'ai su ma kusan haka tabi'ai daga cikin wanda ya kawo ya ka abubakar ya ka umar ya ka usman ka ali kwaye kuma ya manganu da yawa irin masu ganin cewa ba a yin sa tura haka kurin he ku ture da wata fa'inda da baka tura abinda ke a yi likarar da ke a nan kusa cikin bulogun maram akwai ruwaya ta naga umu salama ce annabi sallallahu alaihi ya shigo gidanta iya nafila ba al'asar wata ruwa ta tura mai wata cikin bayanta ya aka yi a tusalli ba al'asar kadan haka ka hana sallah bayan al'asar kuma kai kuma ka hana kana yi sai daga hannu da ya kare sai yake ba da dalili asalin farkon sallah eh da ya wani magana hana amma wata ce wata jama'a suka zo iya cikin wani sulhu iya nafila raka'a biyu bayan azur biyu su ba sunan zai ke yi tunan abin da ya kashu ba akwai lafazin ruwaya cewa afanaqadihima nahnu idza fatata yace la wannan lafazin shi ya kawo ya ƙara goyon bayan maganar masu ba'i gaba daya lafazin da yake cewa sai ta ce mishi a fanakadihima hannu zafata ta kenan mu ma idan na fila da muke yi ta bayan azur in ta huce mu za mu rama su mu ma a bayan la'asar ya ce la to wannan inda ya tabbata zai kawo mushkila to wannan ƙari na shaz kamar imam bai haƙi haka imam bin hazam haka albani sun tabbatar da ruwayar wannan ƙarin da aka kawo bai inganta ba iya hadisin shaz don haka akwai ruwaya ta aisha radiyallahu anha cewa nan cikin bukhari haka musulun a bukhari da musulun a nan salasa mai take ce nan salama bai bar ba raka'a biyu a ɗakinta kullum ce bai barin su raka'atai ne a badal fajari wa raka'atai ne ba'at al'asar wannan ruwaya bukhari ya kawo musulun ya kawo ta ce bai taɓarinsu ba wata ruwa ta abu ta mata ce sirran wala jaharan a hili ko aboye bai bar sa ba matar kahun nafila raka'a biyu bayan al'asar raka'a biyu kahin sallah asuba sallah kenan ta wannan kenan wannan gatar jago kenan wannan wannan sallah raka'a biyu da ake ka alfajar raka'a alfajar kenan to kaga nan nasi da karara abu bukhari muslim wani ya samu aisha radiyallahu anha ma kuma abu ne shahararre umar bin khattab har bugu yake ya hana kashi na fa shubha umar bugu yake ya hana sallar kabi bal asar ya hana ya hana nafila bal asar ya hana nafila bal asar wataran wani sama aisha kina ji wataran ka aisha zaid bin khalid al-juhani zaid bin khalid zaid bin khalid al-juhani iya salla bal asar umar yazo ya abu ya har bugun shi ya kyale shi sai da kada kan shi sai umar wannan sallah ko ka bugu ko ka bugu ban na fasawa dan kai dan nayi ta da wanda hika anan umar ce mishi wani yazid ce wallahi wannan sallar ba ina hana ta bane ba dan irin ku hanawa ne don mutane ibada za su bude kowa daga raka a biyu ba asar da aka hana shi dalilin bugun umar da yake ya ga dalili ken ba dan ba iya inkarin a ga dalili kare waccan shiga yin sallah ba asar haka lokacin da aka hana haka suka yadda cikin sabai umar kame dalili ba da irin kuma nake hanawa aisha ko aisha radiyallahu anha aisha aka ba aisha tambaya aisha umar iya bugun sallah ba asar man kin ce kuma labar asar labar auren ta annabi yayi ta ce rahimun la umar Allah ji kan umar ta kana sallihin umar ma iyayen su ta ce aisha ta ce umar iyayi ta ce umar iyayi iyawan sallah shi ma iyayi ta ce amma ta ce umar iya gudun saboda mutane suna da san ibada don gudun su rinka yin har su kai inda aka hana shi sa yake hanawa amma shi ma iya yi in wa mai son ƙarin bayani balle in wa almajirai ko malamai kayan ku a yi raddi a koma ƙalƙashin cikin sila sayan albani sila sayan albani ƙalƙashin hadisi na 200 da ƙalƙashin hadisi na 2920 ka ga bayani mai haɗi da ya yi ƙwarai kan wannan masa'ala har ƙashe shi alban cikin sila sai na mijalti na shidda ƙarshen hadisi na 2,920 kenan 2000 na sanfan hadisi a da dan disan na 200 wannan hadisi wuri guda biyu kwarai da ya haɗa bayani ya kawo na ruwayoyin gaba ɗaya ya kama ganin magabata da wurin ruwayoyin ƙarshe sai yake cewa ina masu neman raya wata sunna da ta mutu ga tawa ya sa abin mutane sun yi kana abin har sun suka aka abin ya ce ina masu neman raya sunna matatta ga ta mace sallah ce raka abi ba la'asar gaskiya magana abu ne wanda mutane haka ya shahara wajen amma gaskiya akwai abu akwai shi bai turuwa shi ne wani litta akwai litta wanda ya ma wani malamin kamar ta aliki ta kiki ya ce misa wani malamin bai kawo wata magana ba ya da kawo magana ce ga su su inganta kuma ingantattu wani wani raka abi ta tabbata amma me ya magana ana magana raka abi rakawa ba kurin na filoli ba su kuma ta masala suna gudu ne yin nafiloli yau ta nafiloli shi ne aka yi magana can ko annabi ya hana sallah ba'al da ka hana sallah ba'al asar ya wani fazi ya zo ya ce illa wa shamsu murtafi'a rana sai kirana tana tana samu ana yi bayan la'asar raka a biyu ake magana ba kun nafiloli ba ko wani wuraren dai na ta dai dan almajiri ne bayan cikin muhalla dai an ga saboda muhalla wallahi kusan littafi guda kan abu Allah kusan littafi guda yi don ya kai sama ta 20 safa mai yawa ibn hazam ya ka hujjoji na sahabbai na tabi'ai kowa da inda aka yi kaza da inda ce kaza kowa sai da ya kama ganin ya tabbatar da wannan sallah ta tabbata da kanan salama kuma wani sabon gaba ɗaya ko ne da kawo abubakar umar usman ali ko ne kuma ya kawo malaman tabi'ai magabata wani sun tabbatar da ita kuma suna yin ta amma a yau ganin wani abin da shahara wani ma zai iya sukan zai iya ma magana ko kaza ne abu ne ya tabbata baka ya ture shi abu ne a rubuce kuma a wuraren da aka amince wurin ɗan wa'aci an karuwa a bukhari ko musulman an kare duk da wani zai ce maka ya karuwa bukhari musulman ya kama ta shubhal ai annabi ya ce shi hususiya ce to an ce hususiya ce shi ne wani malamin ke cewa wanda wani malamin littan taliki ya ce idan kai ka ce wancan annabi ne hususiya ya ce da mu sabai wai san annabi da mu sabai wai san annabi sallama sabai suka mu kai sabai san annabi to su sabai an samu shi yayi kuma su an samu suna yi ya ce dama kana hutusiya ce mu muka sanar annabi ko sabai ya ka hujjoji ruwayo sai inganta baka turewa abin da ya tabbata baka ture shi eh lalle su malamai ko rashin sanin wancan ababen ko su dalilai su yi magana ba a yi amma ya tabbata ba a iya karewa abin da ya tabbata ko abin a rubuce a wurare amintattun wurare a ce mu neman karin hujjoji da wuraren ya koma sila sahiya ya koma jisin 200 cikin sahiya haka na 2920 zai ga bayani mai hwadi mai yawa suka yi wallahi kan tabbatar da wannan raka'a biyu bayan asar idan mutum ya yanka baka yi baka ka soke shi to yanzu kenan mun yi magana ko muna magana akan yin nafila raka'a hudu kahin la'asar ko kuma mun soko da waccan ta bayan la'asar an an yi ita ma ta tabbata kurin a takaice sai ya ce wa yustahabbu tatawu bi salata bain al-maghrib wal isha an so nafila tsakanin magariba da isha ɗan uwa nan ma mas'alar guda yanzu anan bai ka barka a biyu kwarka kwanta yi nafila kenan nan ba tare ba da kaidi biyu hudu kaza kurin nafiloli tsakanin magariba da isha akwai kofa an huzaifa qal ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa sallaitu ma'ahu al-maghrib fa salla ila al-isha kaga wannan ruwaya imam tirmidhi ya rawaito ta huzaifa ya ce na zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama na sallaci magariba da shi kinami magariba tare bayan magariba ya yi sallah hal isha ta iya nafila hal isha iya nafila ba tare ba da ya cire kayi na kenan ya cikin nafila da mutsalaka nan kana iya nafila ka kuma malamai na cewa bayan mutsalaka kana iya yin ta na fila ya tabbata talaƙin ma ba tare ba sana kawai ka ta yi makurin ka yi ta yin na fila ma ba ma magana magana raka nawa kai ya tabbata ban mata an samu mun karanta kwanaki cikin tafsirinmu ruwaya ta wannan wannan ahna bin qais wanda ya samu abu dhar a cikin masallacin da mashka wanda ya same shi iya sallah kun yi sallah ke kun yi taso yi taso yi taso bayan da makaranta labarin wannan rabi'a wanda ya ce wanda annabi zai ce rabi'a ka je ka je ka roki abin da kake so ka tambayi abin da kake so a wajen rabi'a zan baka wanda ya je kare shawara da Rasulullahi ina son zama da ka a gidan aljanna ko annabi ce mishi ina ka taimake ni akan bukatar ka da yawan sujada nan yawan sujada ana ne yawan sallah to annan karshen irin wannan ababan kenan aka ce kun yawan sallah shi ahna da ya ga abu zar iya wani salloli sai ya zo bayan ya kare sallah ya ce latijo kana ta sallah na alama ka sama wanzu a nawa kare ma a wutiri ka tarin ko a nawa nawa ce ma kai wutiri ne kai ko ko shafa'i ne wai kake ta daga nan eh sai ka ce mishi ya ce illa akun adari ya ce fa inna la yadari in ni ban san ba nawa ne Allah sa abin da na yi kin sha abu zara kurna fila ke ba tare da kaidi ba so ka a ta kunyi ki kurin tashi tashi kurin ina mun mutalaka ce ba ba magana ka abi kun kai tayi na fila yace in ni bin sani ba ai shi Allah ya sani yace naji halili na masoyina annabi kamar yace iya ce ma min abidin yasudu yasudu sarjatan illa rafa'ahu Allah biha daraja yace naji masoyina annabi annabi iya cewa ba bawan da zai wata sujada sai Allah ya ɗaga mai daraja wata anu khati'a ya ɗauki mai kuskure kina a bashi daraja a kan kare mai laihi kinan kurin shi abu zar kurin yake kurin ya shiga irin wannan suna kace nafiloli wanda ba su da kaidi bayan adadi ma kurin kai tai wannan bis cikin rawatin irin na kayan sallah ko bayan sallah wannan sallah ce ake kun da rana ko da mace kun kana bulkan nabilinka ba ma kai da kai mun kai ba kai lahi ba wannan cikin wannan littafin sai fikir sunna wani ya kawo kashe-kashen irin sallolin ire-iren wannan ya kawo su wanda kashin da irin bayanan na nafila mutsalaka ba tare ba da kaidi kana iya tayinta kenan yanzu ke yanzu misal nafiloli illa mas'ala nafila ta bayan ko nafila ta ba magarba nasi ya zo gaskiya yinta a gida shine aula shine tabbata don annabi sallallahu alaihi wasallam ma wasu sahabbai inkari akwai ruwa cikin sunan abi dawud a cikin sunan nasa'i haka cikin sunan ibn maja da an wurare ruwa ta inganta annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ziyara wajen bani ashhal da ya je wannan ziyara sai ya ga bayan a can magarba bayan magarba sai ya lura mutane ya ga mutane suna sallar nafila ta bayan magarba a nan masallaci bayan magarba wani lafazi sai ke cewa innama hadhihi salatul biyut wannan wa sallar gida ce nasin haka kawo wannan wasallar gida ce wani lafazi na nasa'ini sai ke cewa sallu hataini raka'ataini fi buyutukum ku yi wannan nafiloli a cikin gidajenku haka yi cansu shi sa abu dawud sai tarjama baban da ya aina tusalli raka'ataini ba'da al-maghrib abu dawud babu na musamman yi a ina ake sallah raka'a biyu ta bayan magariba matambaya sai kama ka wannan ruwayar wannan sallar gida ce kenan a ƙashin wannan ruwaya za mu ga kenan bayan magariba nafila ta bayan magariba annabi ya ce a gida ake yin ta salama kuma ya ce ku yi ta a gida a wata ruwaya to wannan kuma malamai an shiga an huta to yanzu ya za ka yi kai da baka je gida ba ya ya ya wannan kuma an shiga ra'ayi kuma fahimta ta malamai wannan kuma ra'ayi ne dole ga maka na shiga maka shi ya ce ta gida ce kuma a gida ce ake ta kuma shi a gida ke wannan kuma wasu malam haka ce wace maka wace maka bai gida nesa bai gida a nesa to su kasan kullum ce a kara a cikin addini ra'ayi bai har turewa su wa'ancan da annabi in kari gidan sai suke wancan sabon da annabi ce wannan sallah ku yi ta a gida a gida suke baka san baka labarin baka labarin Mu'adh bin Jabal wace ma sahabbai duka an kusa ne wace maka sahabbai babu nesa baka labarin labarin Mu'adh ya sallah annabi ya je ba unguwa Madina kurin ka tsaya nan kun dai kwa ka fahimta shi gurin a takaice dai mu tsaya wannan kuma kowa kowa mutum sai ya diba shi dai annabi ya ce gata ko ya ce wannan nafila ce ta gida wata ruwa ce ku yi ta a gida wannan kuma bayanin a masallaci bayanin malamai wanda kace kana nesa kaza ba kawo ta ba yan wasu saudiya mutum ka bakan shawhala zaka san mutum ya rigima kai wannan sallah ai ko ga ga wata nafila da bayanta yanzu misali zaka rigima abun kana ba nafila mutane suke nafila ban kiran sallah suna yin ta to ga ta ba nafila ma ko an kawo ta kaje ka dawo baka sallah ta ta masjid ba kurin kuma ta bakan shawala kurin shi dai wannan mutsa nan nasan dai haka yace wannan kuma bayanin malamai kowa da nashi eh kenan a takaice yan uwa hanya a take a zahiri dai ba mun ce ba da akwai cikin magabata masu ganin ma ba a yi samlahi ne gaske magana amma wai mu tsaya ma menene yahi kuma me ya kauce ma shuba kurin kayi annabi ya ce sallah ce ta gida nafila ba mu garba kuma kowa san sallah ga ta lada in baka wannan ba akwai ta bayan kiran sallah na mulka sanan filoli ga ta kayin kayin isha kai bayan isha duk mutane ba sai naga suna kwana ana tarjima kan wannan bayan isha akwai nafila raka abi baki mutane suna da to ya ga mutane ko in ba kai wance ba kai to imam bayan isha ma sai can ba shi ba komai bayan isha ba shi ba nasi ma tabbata to ka kenan abu ne mutane kun su da suke ba so ka su shiga cikin wani rikici sai ba kan wala to dai yanzu dai mun ji nafiloli wanda ake yi na cikin sallah na kahin azuhur bayan azuhur kahin la'asar da bayan la'asar da kahin magariba da bayan magariba illa ta ba magariba ce nasi aka samu a nan sai sama cikin sunan abi dawud cikin sunan ibn maja cikin sunan nasa'i don wata ko ana nasin ya zo wannan na cewa masallaci ta gida ko ku yi ta a gida na filolin gida ne wannan kuma nasin haka annabi kuma annabi ya musu magana ne su masu yin wannan wacce ku yi ta kuta a gida kenta Allah ta bike mu sai a wannan magana da ya yi ta Huzaifa bayan ya kawo wannan labari na annabi iya sallah tsakanin magariba da isha kaga anan kenan kun kana ta nafiloli ba tare ba da an kayyade nawa aka yi na hudu biyu kaza da sauransu illa akwai ta ruwa ta shahara ana mutane suna yin taraka a shida da ake ba mu garba wata falalarta ana da bai inganta ba taraka shida ba mu garba ta shahara ana mutane suna yin tabbatar da inganci wannan sai wa ana anas fi ha yatayaqqazuna ma bayna al-maghrib wal isha yusallun yace sahabbai nan ganin an kama maganar haƙarƙarinsu yana tashi iya barin makwancinsu kasancen da isha suna yin ta dare ya shiga kuma da mutanen da wasu laraban suna cin abinci na dare bayan magarba shi sa ake kawo misalin ake kawo cewa isha tana sallah mai yauni ga munafukai saboda mutum ya ci tuwa cika cikin shaƙo shi ne kwanta bai tashi sai bacci bai dawo masallaci sai take musu wahala a wancan zamanin dan ba a yinta da wuri kuma ba suna cin abincin dare bayan magariba ke da mutum zai shi gida ya ci abinci ya dawo in ba mai imani ba sai take musu wahala da ya ta da asuba to kenan suka ibar suka har bacci suke a nan ma ana sallar na bacci a masallacin shi ta ce ana tada sahabbai tsakanin magariba in magana bacci a tada ka tsakanin magariba sha su rinka yin nafiloli kinan ba wani kaidi kinan wurin nafiloli ne sai ya ce ma ja fi ƙiratin nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'da hadhihi salawat to yanzu mun karanci nafiloli da ake yi mun ji rawatib masu ƙarfi da masu da mara ƙarfi yace ana Aisha radiyallahu anha qalat a ce yanzu zamu ji abin da yake karantawa wani irin me yake karantawa a wa'annan nafiloli aisha radiyallahu anha take cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ni'matu suratan yuqra'u bihima fi rak'atayn qabla al-fajr qul huwa allahu ahad wa qul ya ayyuhal kafirun wannan ruwaya ibnu majah ibnu khuzaimah hakim ibnu majah da sunan hadisan aisha take cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam iya cewa ni'matu suratan yuqra'u bihima fi rak'atayn qabla al-fajr ma dalla annabi iya yaban ma dalla da wasu surori guda biyu wanda ake karanta su a raka'a biyu ta kahin ketawa al-fajr qul huwallahu ahad da qul ya ayyuhal kafirun akan da qul ya raka'a farko qul huwallahu a raka'a ta biyu duk lokaci yayi muna fatar Allah kai raka'a biyu kahin bayan kita alfajar raka'a biyu ta ainihin ma ana mai ashe kawal alfajar in raka'a biyu kahin sallah asuba kin sallah ta kin sallah ta wannan raka'a alfajar kenan sallah ta wannan raka'a alfajar kin raka'a alfajar annabi iya karan iya yaban sura da ake karanta a raka'a alfajar raka'a biyu da ake kahin sallah asuba yin kulliya a raka'a ta farko ulullahu a raka'a ta biyu Allah ta bike mu lokaci yayi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wataala ya kaddara mu a markaz ahlus sunna wal jamaa wanda ke ugwar karkada a birnin da magaram yau muna 19 ga wata na safar hijira shekarar 1437 wanda ya dace da daya ga wata na 12 shekara ta 2015 a darasinmu na yau za mu yi darasi na 43 a cikin littafin alwajiz fi fiƙi sunatul kitab al-aziz darasi na 43 insha Allah kayan muhara akwai wani dan uwa cikin darasi da ya gabata ya fahimci cewa da muka yi bayani na mutum ya bar wasu wasi